أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin ko kuma kasida ta abu ishaq al-albiri da kasida tutta'iyya za mu tashi baiti na 91 قال الناظم رحمه الله فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت عليك جواء فلا ترضى المعايب karka yadda da aibubbuka abinda zai jefa ka cikin aibi da matsala fahuwa arun domin aibi ana zunubai abin kunya ne gare ka laifi kun abin kunya ne a cikin magabata akwai wanda ya ce ya bar zunubai istihya shi lokacin bai san ma ko kuma ba dan yana haramun za a samu zunubi ba ya bar aikata sabon Allah saboda kunya ya ce ya bar sabon Allah ya ce sun mataraktuha tawarru'an san daga baya sai na bari saboda wara'u da tsoron fadawa cikin cikin azabar Allah amma ya ce ya yi shekara kusan 20 baya aikata zunubi istihya'an kawai saboda jin kunya saboda shi mutum ne muhtashim an gane ko to da ka zunubi abun kunya ne azimun arun azim abun kunya ne mai girma yurithul mahbuba makta yana gadar ma wanda ake so kiyayya ana son ka ana girmama ka daga sanda aka gano kai makaryaci ne sai a dinga kiyayya da kai da sanda aka gano mazinaci ne wal iyadu billah mutum daga sanda aka gano mai cin amana ne daga sanda aka gano mai tauya mudu ne daga sanda aka gano mai cin riba ne mai shaye-shaye ne sai ka ga yanzu kin shi ake yi madadin wannan soyayyar da ake mishi dama wanda ya ba Allah bayan Allah dole za su so shi innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda an gane ai wa yahwi bil wajihi min ath-thurayya al su zunuban nan suna wato ainihin gangarawa ko su sakko da wanda yake waje mai kima mutum mai kima suna sakko da shi mina surayya daga kololuwa asalin surayya tauraro ne da ya fi kowanne nisa to suka rikito da shi daga kololuwar matsayin da yake kai wa tubdiluhu makanal fauqi tahta kuma suna mayar mishi madadin daukakar da yake da ita ya koma kaskanci sakamakon zunubai da abubuwan da suke aibanta mutum kaga hadda masawi'ul akhlaq munanan halaye ƙarya cin amana saba alkawari zalunci rashin tausayi rashin kunya rashin kara rashin zumunci rashin duka wannan za su jefa mutum cikin kaskanci ko da a da ana mutunta shi ko da a da ana ganin girman shi da kimar shi daga sanda ya bar mura'atul akhlaq as-salima al-karima ya yi watsi da su ya fada cikin al'akhlaq addani'a alkhabitha sayi'a to sai ga mutane ba su girmama shi ba su daraja shi domin kunya mara kunya asara ne kamar ta'atu tubdilu kaddarari kamar yanda aikin biyayya ga Allah sukan musanya maka halin da kake ciki ko da na kaskanci ne ta musanya maka shi addarari da ainihin a rayuwa mai haske asalin addurri alkaukabu durri tauraro mai haske mana ko da kai karamin mutum ne in ka kiyaye da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai madadin wannan kaskancin da kake ciki da talauci da rashin wato ainihin fada aji sai aikin biyayya da kake ga Allah da kyawawan halayenka su musanya maka halin da kake ciki da hali maɗaukaki akan yi ta'abirin ɗaukaka da haske an gane ko addarari ma'ana al'amakin al'aliyar murtafi'a aikin biyayya zai kai ka zuwa ga matakai maɗaukaka masu ƙololuwa wanda ake nuna da yatsa an gane wata ja'alu kalkari bawa in ba'utta kyawawan halaye sukan sanya ka makusanci ga mutane ko da kana nisa da su sai a dinga ambatanka yanzu kaga manya-manyan malamai na duniya ana zaune sai ka ji kana ci ko da wanda suke raye ma misali sun yi nesa da mu a masafa a tazara ka ji an ce a shekul fauza daga muna tafirar shi muna san shi muna girmama shi da sauran manya-manyan malamai sheikh badr abdulrazak badr da baban shi abdulmuhsin al'abbad misali na saudiya ko a misra ko a nigeria ko a ina ne su almamu su haimi su usaimi da sauransu kana girmama su sun zama kamar yan uwanka na jini wa in ba'utta ko da ko kaga sun yi nesa da kai a nasaba sun yi nesa da kai a gurin zama amma kuma kana jin su a jikin to shi mutumin kirki kowa na shi ne kowa ma yana kokarin jingina kan shi gare shi ka zan mutumin kirki sai ga wanda ma ba ku da alaka da shi yana kirkiro ta cewa na ayya yana karasa ta inda kuka haɗu sai hawa na kawu nan abokin makocin kanin kwan baba nan dan uwa nan to shine wata ja'aluka alqariba wa in ba'udta watan shiru an kafi duniya jamila aikin alheri zai dinga yada kyakkyawan yabo a gare ka a cikin duniya watal kalbin rafiha haitu shaita a duniyan na duk inda ka je za ka haɗu da alkhairi shine albir za ka haɗu da alkhairi duk inda ka je cikin duniya kuma duk inda kake so za ka je kuma a mutunta ka za ga manyan malaman nan ba inda ba su shiga su shiga china a girmama su su shiga amerika girmama su su shiga faransa a girmama su za su ta haduwa da alkhairi saboda sun bi Allah nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzakki ala Allah ahad inda ka je sai ka samu ana girmama ka saboda kai biyayya ga Allah subhanahu wataala wa tamshi fi manakibiha azizan zaka dinga tafiya a sassanin duniya manakib tsoro kenan na duniya na ƙasa aka dinga tafiya a yankuna ko ɓangarori na duniya azizan kana mai mutunci mai ƙima cikin girma wata jinil hamda fiha fima kad garasta kuma za ka dinga girbe yabo da ainihin wato jinjina fima kad garasta cikin abin da ka shuka alherin da ka shuka sababin shi za a yi ta yabonka ana ana ambatanka da alkhairi وأنت الآن لم تعرف بعيب yanzu al'albiri abu haka yake ce ma abubakar yanzu ya gama bayani da harshen ɗalibin to sai cewa an tal'ana kuma kai yanzu ya abubakar kai yaro ne lamtu uraf bi aibin ba a san ka da wata matsala ba to galibi ido baya kan karamin yaro ko da mana da wata matsala gani ake ƙuruciya ce kenan kai maza ka gyara amma an ka sake ka ɗau wani lokaci a rayuwa kana da sirikai kana da ɗiya kana da ɗan uwa da sauransu a lokacin duk wani aibi naka ba amince shi ko da ka tuba abin sai kaga yana naso cikin ƴaƴanka sai ɗanka can ya je neman aure a ce ba za a bashi ba ai baban shi ya taɓa yin kaza kaga mugun balshe ke ka bar bakin tarihi kuma koda a ce ka tuba musamman mace mace ko Allah ya fe mata mutane ba su yafe mata ba su mata adalci ko ta tuba ta dena amma da ce dan wancan ne tana ganin shi dan wancan ba a yi abu ne gaskiya yana da muni matuka ba amincewa da shi amma kuma an tuba afallahu amma salaf wanda ya tuba ya koma ne wa man ada fa yantaqimullahu ne to mutane ba su yafe wasu ka rasa ya aka kaga dai ba su aka malefin ba ko to ba su yafe haka tun farko shi suka ce mutunci madara ne in ya zube ba ya kwasuwa duka tirran gini tirran zane maganin kada ayyukar a fara kiyaye mutuncin kaka killace shi ko ba don komi ba don bayanka kar 'ya'yanka su yi kuka da kai cewa ne ya ɓata mana suna babanmu ko kakanmu ko uwan babanmu ya cutar da ana kallonmu da wato ido na kaza saboda kaza kaza da yi kai kokari ka tsarkake su ma'arka kar ka shawwahata da miyagun ɗabi'u kar ka shawwahata da miyagun halaye mafhum cewa anta al'ana lam tu'raf bi'aibin wala dannasta thawbaka mudna sha'ta baka daudada halayenka ba as-thawb yana zuwa da ma'anar al-akhlaq wa thiyabaka fatahir sun fassara da al-akhlaq ko yazo da ma'anar aiki thiyabaka fatahir suka ce tahir a'malaka an shirk haka Muhammad al-Wahhab ya fassara ko kuma as-thawb al-zahiri to amma anan wala dannasta thawbaka baka daudada ma'ana dabi'unka da halayenka ba muzna sha'ata tusan da ka taso yaro ne kai mai ladabi kowa na yaba ka kana da biyayya kana da kaza to ka kiyaye wala sabaqta fi maidani zurin baka taba rige-rige ba ai gasa da kai cikin fage irin na zur cikin na saban Allah ba zur ba shi da zurkade ake nufi ba an gane ko da azur da allahu duka sukan zo da ma'anar zunubi za mu rubin lagwi maro kirama hakan nan lalazina la ya shahadu na zura haka wakon sun fassara da azur ya ne al'ifin al-ma'asi to da haka ba ka yi gasa da mutane cikin maidan na zur ba guraren saban Allah ba ka zuwa gidan rawa ba ka zuwa gidan caca ba aka zuwa wurin sai da kayan shaye-shaye kayan maye ba kai sata ba ba a san ka duka da waɗannan wato al'akhlaq addani'a almudannisa masu daudada mutum ba wala auda'ta fihi wato baka ajiye baka je baka kai kanka cikin wannan saban Allah ba baka kai kanka cikin wannan saban Allah ba wala khababta baka gaugawa sauri khabba ya khubbu khababan yani asra yusra yusra baka yi sauri cikin aikata waɗannan saban Allah ba fa in lam tan'a anhu idan baka yi nesa da wannan zunubin ba nashibta fihi to zaka fada cikin shi aka ce nashiba fi kaza yani ta'allaqa bihi abin ya rataye da shi ya zama jinin jikin shi don baka yi nesa da saban Allah ba zaka zai zama jikinka zaka saba da shi wa mallaka bil khalas idza nashibta waye zai kubutar da kai ko in ka riga ka saba da saban Allah in ka saba da saban Allah bambaruwarka daga gare shi sai wani umarni daga Allah sai lamari daga lauhin mahfuz dan adam da bai isa ya raba ka sau shi zunubi kanta yake sawa a zuciya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu aka zunubin da kake yakan ma gansa kuka a cikin zuciyarka yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Hudhaifa idan dan adam yayi saban Allah nukita fi qalbihi nuktatan sauda za a yi digo baki a jikin zuciya shi da zuciya fara ce sa yana saban Allah baki na ƙara yawa yana saban hatta koma bakakirin ta kife alheri ba zai shiga cikin ta da zuciyar munafikai kenan da kafirai Allah ka tsare mu fa na'am تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت تدنس ما تطهر منك كنا دودا da abin da yake da tsarki na na jikinka na dake tare da kai halayenka zuciyarka dabi'unka ayyukanka hatta har ka wayi gari ka annaka qabla zalika ma tahurta kamar da baka zama mutumin kirki kamar da baka tsarkaka ba dan yanzu duk ka bata duk wani record ɗinka mai kyau yanzu ka mai da shi bad record ka mai da sum'arka da duk wani wato ainihin abu da yake da alaka da kai ya zama mummuna wasirta asira dhanbika fi wathaqin ka kasance kamamman zunubinka wato zunubanka sun tsare ka fi wathaqin cikin wasu igiyoyi wa kayfala kalfika kuwa kad usirta ya za a ka samu kubuta alfikak shine beli ta ya za ka samu beli ka samu fansa wa kad usirta alhalin an kama ka a matsayin fursuna an tsare ka kuma wanda ya tsare kan zunubi ne fakhaf abuna a jinsika ka ji tsoron yan uwanka mutane da kake tare da su suna da haɗari ka ji tsoronsu waksha minhum ka kiyaye su kama ta shaddara rima wasabanta kama ta shaddara rima kamar yadda kake tsoron zakuna daragim jam'in dirgam dirgam sunan zaki ne suna da sunaye da yawa aiko to kama ta shaddara rima kamar yadda kake tsoron zakuna wasabanta kamar da kake tsoron damusa sabant damusa annamir kenan yadda kake tsoron zaki da damusa da sauran namun daji wanda suke da wahashiya su dage da wane ne to kaji tsoron dan adam shi dan adam abun tsoro ne mai cewa khaf abna a jinsika buna a jinsika su ne dai mutane yan uwanka ilama yan uwanka na jini ilama abokanan karatunka watakil ma ɗalibanka watakil malamanka watakil abokanan ƙuruciyarka za su iya ɓatar da kai duk wanda yake ɓatacce kowaye ne ne shi ka kiyaye shi kai duk wanda za ka zauna ka zauna da shi a taka tsantsan wa khalituhum wa zayiluhum hidaran wa kun kasamiri idza lumista wa khalituhum ka zauna da shi ba a ce ka shiga cikin mutane ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake muminin da yake shiga cikin mutane yake haƙuri da su ya fi alkhairi daga muminin da baya shiga cikin mutane baya haƙuri da su uzula tana da nata sharruka sai an kai wani mataki ne ake cewa ka koma ka keɓance kai kaɗai in fitina ta yawa a halin fitina ne kaɗai kahbani ya ce kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin wa tawakka kullu munafiqin fattani in ka ji fitina ta tunkaro yanzu kamar misali Allah karya maimaita la a'ada Allahu ayyama boko haram lokacin boko haram ko irin lokacin su mai tatsi ne to ne kai zaman ka a gida fitina ce ake a waje shine kun hilsa baitika ka zama shimfidar gidanka in sami'ta bi fitnatin in ka ji wata fitina ta danno kai wa tawaqqaful munafiqun fattani ka kiyaye duk wani munafiki mai tada rikici amma wato ana halin zaman lafiya a cewa mutane sun lalace ba za ka shiga cikin jama'a ba shi ma wannan uzular wannan keɓancewar taka laifi ka shiga cikinsu amma bi hadar ka shiga da taka tsantsan ka san waye za ka yi mu'amala da shi wa za ka yi fira da shi ina za ka zauna me za ka faɗa me za ka gani ina za ka taka me za ka ji me za ka taɓa duka ka yi hisabi wa kanka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum an gane wannan ko wa khalituhum kai cakudedeniya da mutane wa zayilhum kuma kai nesa da su yani kai mukhalata da su a zahirinka amma zuciyarka ba ta tare da su in sun zan mutanen banza kamar yadda cikin kasidar nuniya ta sa'idi yake yaban bayin Allah cewa sahibul khala'iq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani suna tare da mutane da jiki amma zukatan su rayukan su suna can wani mataki na sama cikin madarijus salikin ibn qayyim ya faɗi duk da akwai wasu kalmomi cikin madarijus salikina sai mutum ya kiyaye gurin la'alla ya ce kai wato kai fassara da kanshi yana cewa saboda dama asalin littafin na sufaye ne shi ibn al-qayyim yazo ya mai sharhi ya tsarkake shi yake cewa zuciyar dan adam koran dan adam tana zuwa ta yi sujada a gaban Allah idan ta yi sujada a gaban Allah to shikenan duk wanda ran shi yaje fadar Allah yaje halara to su haka suke cewa yan dari wanda ran shi ya isa halara to shikenan zai yi wuya wani saban Allah ya mai tasiri ana Allah ya riga ya kare shi kaga wani yana kama da hadisin fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa 'aynahu allati wa 'aynahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu wa rijlahu allati yamshi biha wa idha sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adha bi la'u'idanna to wannan mutun ya kai wannan matakin kenan an gane ko to saboda haka wa khalituhum kai mukhalata da su ka shiga cikin su ai harkoki wa zayilhum amma kai nesa da su muzayala shine yin nesa fa zayyalna bainahu hidaran saboda taka tsantsan kai kaffa kaffa wa kun kasamiri ka kasance kamar samiri idza lumista wanda ya taba ka kace la misasa ma'ana kai nesa da shi ai samiri jarabar da ta fada mishi kenan ko duk wanda shi masassara yake al-qurtubi ya ce akwai dangin shi suna nan har lokacin su da ka taba su sai zazzabi la misasa la misasa wato ma'anawiyan dai mutum ya zo ma da sharri to ka zama samiri kakka ya shafe ka da wannan sharri ko dai shi ma ya bar sharrin ko ya kona shi shi kadai ya Allah ya tsaya kan shi a gane ai sai ce wa in jahilu alayka faqul salamun wannan ba mu yi shi ba sai mu bar shi haka kenan gobe sai mu karasa an Allah ya yarda